su turo rahimakumullah salatul fati uku uku salatul fati uku uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين to muna da cikin yau rana ta ramadan rana ta hudu hudu ga watan ramadan alif dari hudu da arba'in da uku muna cikin kisa da yawa to annabi musa wannan ma su fita yayin da wato aka sare fi aidihim cikin hannayensu wato wannan karin magana ne Eh, idan wato laraba ne suke karin magana wato ma'ana nadama kenan ai da malakin yayin da suka yi nadama ala ibadatu yi bisa bauta dan marakin wara ai alimu suka san annahu muqaddar luciya su hakika ne sun bata da hada wannan ibadar wa zalika wannan ko ya faru ne ba'da rujuin Musa bayan dawowar annabi Musa to da suka san komai fa ya ɓaci wato sun fada cikin kuskure ƙalu sai suka ce la illam yarhamuna rabbuna idan dai ubangijinmu bai mana rahama ba wai gurra bai gafarta mana ba fihi ma a cikin su lana kunanna wato wai gurra bai mana gafara ba wato lana kunanna wallahi za mu kasance miyar khasiri ne daga tabaku ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي yayin da annabi musa kuma ya dawo zuwa ga mutanensa ya dawo ga dabana yana mai fushi min jihatihim daga jiharsu wato yana fushi da su ya dawo ya dawo ai ga dabana yana mai fushi a sifan shi kuma tsananin fushi wato yana mai tsananin fushi garbana fushi ne shi ma a sifan fushi ne amma kuma a sifan wato fushi mai tsanani ƙara lahun sai ce musu bi zama halaftun muni min ba'adi wato bi zama halaftun muni wato hilafa ta munana ai bisa hilafatu ai bisa hilafatun wato hilafa ta munana wato hilafatu kuma hilafa ku halaftun muni da kuka maye min ha'ita min ba'adi bayana wato hilafa ku wannan haisu ashiraftu wato yayin da kuka tara wani abun bauta da Allah tabaraka wa ta'ala wannan halifancin da kuka yi min wato maye min da kuka yi bayana bayan na tafi kuka maye gurbi na wato kuka tsaya da al'amuran jama'a to wannan ba tsaya kuka yi da al'amuran jama'a ba abubuwa kuka yi wanda suke munana to wannan tsayawa ta ku ta munana
أعجلتمه أمر ربكم shin kun ga- kun gaggawa eh kun gaggawa lamarin ubangijinku kun gaggawa wato kun yi gaggawa wato bisa wato gaggawa lamarin ubangijinku ma'ana wato kun ga jinkirin abubuwa kamar wato abubuwan da kuke so a lokacin da kuke so su zo da sauri ba su zo ba to saboda haka sai kuka ɗau wani wato wani matsayi ko kuka ɗau wani mataki wanda wannan ba haka ya kamata ku yi ba kamata ya yi tun da allah ya muku ni'ima ya ƙato ku daga hannun fir'auna kuma ya halkar da fir'auna to ku tsaya kuma ku ji me za a umarce ku da- me za a umarce ku da shi shikenan sai kuka yi gaggawa eh kuka yi gaggawa cikin lamarin ubangiji ma'ana kuka nemi gaggautawa wato ku kuna ganin ku gaggawa ku ci gaba da bauta alhali kuma wannan abin da kuka gaggawa a kansa ba shine daidai ba
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه sai annan musa sai ije da wannan alluna ai alluwa a taurati wato allunan a taura ya zubar da su gadaban saboda fushi da rabbihi saboda ubangijinsa fata kassara ta kakkare ita allunan wa a haza bi ra'asi ahihi sai ya kama ya riko da dan wato kan dan uwansa ai bi sha'rihi ya kama gashin kansa da biyan mini da hannunsa da dama wal yati kuma ya kama gemunsa bi shimalihi da hannunsa na hagu bana ya fusgo shi ya kamo kansa da dama wato ya riko dama shi annabi musa mutum ne mai karfi wato yana da karfi an ce akwai wato rigima da suka yi wato wata wata wani kokawa ma da suka yi da wato mutuwa ma wato sai da ya cire mata ido daya an ce mutum ne karfa to shikenan da ya yi masa haka ai ya janyo shi ya kamo kansa ya kamo hannunsa da jiruhu yana jin sa ilai zuwa gare shi gadaban saboda fushi ƙara sai ya ce قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني kala sai ya ce ya bi na umma ya ɗan uwana eh, ko kuma ya bi na ummi bi kasir limimi wa fatiha ya bi na umma ko ya bi na ummi arada yana nufin dai ummi mahaifiyata Eh, wa wa zikiru ha an fito ita mahaifiyar a zafu shi fito shi da kalbi ga zuciyarsa yake cewa ya ɗan uwana innal qawma san dai wa'annan mutane da kake gani stop abuni sun raunana ni wa kadu yaqtulun sun kusata ma su kashe ni فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين to kakkai wato dari da wato makiya gare ni ma'ana kakka sa makiya wato su farin ciki biya hana cika da wulakancin ka iya ya gare ni ma'ana wulakancin da kake yi min wannan kama ni da kai da kake wujijjiga ni kake min wulakanci to kakka sa wannan abin da kake ya sa makiya kuma su rika murna suna farin ciki da wannan abin da kake min eh wala tajalni kak- wala tahmilni wato kak- wala tahmilni oh? wala ta ji'alni kakka sanya ni ma alƙawmin zalimi da tare da mutanen da suke azalimai bi ibadatul ijli da bauta dan marƙi fil mu'akhadhati a cikin ruko قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك sai ce ya sai ce ya ubangiji ji annabi Musa kuma yana roƙon Allah ya ce ya ubangiji ka gafarta min ma salatu abinda na aikata bi akhi da dan uwana kuma kai gafara kuma li akhi ga dan uwana a sharakahu ya tara dan uwan nasa ya fidda ya cikin addu'a irda Allah dan yadda da shi kuma ya dai wato haƙurƙurtar da shi wa daf'an kuma ya tarar da shi ne dan ijiwa da shamataci ga to dariri ko da dan kasi dariri ko bihi da shi kuma wa adkhilna ya ubangiji ka shigar da mu fi rahmatika cikin rahmarka wa anta arhamur rahim وأنت أرحم rahimin kai ne الراحمين mafi rahama mafi jin kan masu jin kai قال تعالى سي الله تعالى يشي إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ne sai ubangiji ya ce kago inda suka riƙe wannan ɗan marigi ilahin abin bautawa to sai na lihum gadabun min rabbihim azaba za ta same su daga ubangijinsu wa zillatun da kaskanci fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya wa uzibu sai aka yi musu azaba bil amri da umarni bi qatl anfusihim da kashe kawunansu eh wa duribat alaihim zillatu sai kuma aka saba musu wato wulakanci Eh, za a sanya musu kuma wulakanci suna cikin wulakanci ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alqiyama ma'ana wato an sa musu alama ta wato wahala wato bayan kuma an musu wannan hukunci su kashe kansu da kansu to shikenan sai kuma aka saba musu wato wulakanci duk duk irin wato yalwar da mutum yake ciki idan ka ganshi sai ka ganshi a jigace sai ka ganshi dai wato jigataccen mutum ne duk yalwar da yake ciki wato an sufu sa musu sifa ta wahala sifa ta kaskanci وكذلك نجزي المفترين haka nan irin wato yadda muka saka muka saka musu haka nan muke saka almuftarina masu kagar ƙarya Allah su dangana da Allah bil ishraki da tara wato yin wato wani abin bauta da ubangiji wa gairihi da wani sa
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا wallazina amilu sayyi'at kaga wanda suka aikata munanan aiki sun matabu sannan suka tuba ai raja'u suka dawo an haga buran mummunan aikin min ba'daha wato bayan ka wa amanu ko suka yi imani billahi da Allah inna rabbaka إن ربك من بعدها لغفور رحيم sannu dai ubangijin kamin ba da ai bayan wannan tuban da suka yi laga furin wallahi mai gafara ne lahum gare su rahimin kuma mai jin kai bihim bihim da su to akwai hazar alwaha magana alluna nan da annabi musa ya zubar Maganar wannan alluna alwa alwaha fata kassara daga can ƙasa wakanat sab'atan ta zama wato allana ne guda bakwai كأنها ستة wato an ɗauke wato guda shida daga cikinsu وبقي وايل wato wato an yi an ɗauke guda shida an mai da an sama da su wa baƙiya wahidun sai ƙwaya ɗaya ne ya saura أي رفع ما abinda ake nufi rufi'a ana nufin an ɗauke wato abinda yake cikin guda wato shidan nan minar asbari na daga lab- abin bilgaibi na daga wato labarukan da aka bayar bilgaibi na farkowa wato labarin gaibi وبقي ما في سابق من الوائل wa minar من mawa'izi المواعيد abin da ya sauri shine abin da yake cikin allo na bakwai minar mawa'izi na daga wa'azuzzuka والأحكام da hukunce-hukunce وأما إدرام الألواح amma cikin al'alwahi allunan فلم ترفع to ita kuma ba a ɗauke ta ba وسيأتي na'am وسيأتي wasu ya ci sannu zai zo أن الذي رفع cewa wa'in wanda aka ɗauke قد رد an dawo da su ma ور- ورجع waraja a filin haini ya dawo cikin alluna guda biyu وما سيأتي kamar kamar da wato bayaninsa zai zo fi kauli cikin baɗin sauƙi nusrata ya hudan wa rahmatul lil amr rabbi ya rabbuna ko Eh, eh. Kiri ya tafi shebe shebe ya yi ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
to walamma sakata an musa gadab yayin da fushi kuma ya nutsu an musa ga annabi musa to shikenan ma'ana wato fushinsa kuma ya ya fa- ya fara sanyi wato tension ɗinsa ya yi ƙasa to shikenan a kazar alwaha sai ya riƙe allinan ya ɗauki allinan allati alƙaha wadda ya jefar da ita wa fi nusfatiha hudan ma'ana ma nusuha abinda aka rubuta biya a cikin ta hudan shari'a ne min dalalati daga fata wa rahmatun kuma rahama ne lil ladina hum li rabbihim yarhabuna ga wanda suke jin tsoro li rabbihim ga ubangijin su wato da kuma shari'a ga wanda suke tsoron wato ubangijin su an ya kafo da suke jin tsoro hilal lamu ko urkilal lamu an suka ta lamin alal maquli bisa maquli da taqaddumi saboda gabatar sa واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا na sai wato annabi musa musa wato ya zaɓi wato mutum saba'in daga cikin mutanensa eh wato sai ya samu ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa mai mallam ya abdul ijila wa- daga waɗanda ba su bauta ɗan maraƙin ba da amrihi ta'ala saboda umarnin allah ta'ala to ya zaɓe su limiƙacina saboda alƙawarin da muka yi da shi da lokaci da gurin da za a zo a haɗu da mu ailil waqtin lazi wa adnahu sai ya zaɓe su don su zo ga- a lokacin da muka yi musu alƙ- muka yi wato muka yi masa alƙawari da shi bi tiyanihim da zuwan su fihi a cikin sa liya ataziru dan su yi hanzari kuma su tuba min ibadatu ashabihim al-ijla daga bautar abokansu abokan zaman su da suka yi wa dan maragi in suka zo sai su zo su yi wato su yi su- su- wato su zo su nemi gafara eh fakharaja min- fakharaja bihim sai ya fito da su shi annabi Musa ya fito da wannan mutum 70 kallama فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي yayin da wato raurawa aka zafumta wato ta kama su ta rike su ai azzalzalatu shadidatu raurawa mai tsanani kalabul abbas abdullahi dan abbas yace innahum cewa su dai wato lam yazalu a to lam yazalu qawmuhum bas wato ban mutanen su ba hina abdul ijla yayin da wato suka bauta dan marikin nan eh ala yace wahum gairu lazina sa'alu ru'yata kuma abdullahi na abu sai ce wa'annan ba su ne wato wa'annan ba su ne wa'anda suka nemi wato ganin ubangiji suka nemi a nuna musu ubangiji ba eh wa aka zato mu sa'ikatu sai kuma wato tsara ta kama su ma'ana su wa'annan wanda wato wanda wannan raurawa ta kama su wato su wato basu basu basu bar su wa'anda mutanen wato mutanen su da suka suka ci- suka suka kama bautar gumaka to ba su bar su ba ma'ana ba su fita daga cikin su ba eh ma'ana suna tare da su suna cikin su aka yi bautar eh amma ba su yadda da bautar ba eh ba da su aka yi ba eh shine yace Abdullahi dan Abbas yace lam yazalu amma ba su wato ba su ban mutanen su ba lokacin da suka wato suka zama suna wato bautar wannan dan marigi qala Musa rabbi sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji laushita da ka so a halaktuhum a halaktahum da ka halakar da su min qablu ai qabla huruji tun gaban fitowa ta bihim da su li ayina banu isra'ila dan banu isra'ila su gani da idan su zalika wannan wala yattahimuni ba za su tuhumce ba za su dan ka su tuhumce ni na ɗebo su na taho da su na zo da sunan ubangiji ka kama su za ka halakar da su eh to kaga sai bani isra'ila su ce na ɗebo su na zo na halakar da su to ubangiji da dai ka so da tun kan mutawatun a gaban su eh in ma har da ni za ka kama din duk ka kama amma a gaban dai duk jama'a su gaya aka yi eh نعم uhum.
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا Eh, to shi ke a tuliku na su yanzu kan halakar da mu saboda abinda wato wawaye daga cikin mujahilai suka aikata istifamu istifamin wato istifamin ne na tausasa ai la tu'azzibna ubangiji ya kaka kaka kaka mana azaba bi zambi gairi na da zunubin wato wasu mu إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء in hiya ai wannan fitina ma hiya bata zamo ba ita wannan fitina allati waqa'at wacce ta afko fiha wa- allati waqa'at fiha subha'u wacce wato wawaye suka afka a cikin ta illa fitina tuka sai dai wato jarraba ka ce wadda tudillu biha man tasha'u kana batar da wanda ka so bi idlalahu batar da shi biha da ita kuma kana shiryar da wanda ka so hidayatahu shiryarsa duk wanda ka zo ka shirye da shi zaka shirye da shi أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير Birin an الغافرين tawalliya kai ne wato majibancin wato majibancin al'amuranmu kai mana gafara kuma ka ji kanmu kai ne fiyayyen wato masu gafara واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ka rubuta mana wa kullana fi hazihi dunya hasanatan ka wajabta wato kyakkyawa gare mu a cikin wannan duniya haka nan ma wa fil akhirati hasanatan ka wajabta wato kyakkyawa gare mu a rayuwar lahira إنا هدنا mu إليك ne mun tuba ilaika zuwa gare ka قال أزابي أصيب به من أشاء sai Allah ta'ala ya ce da shi azaba ta zan samu wanda na so bihi da sha wanda na so wato azabtar da shi to zan same shi da ita zai shi za ta shafe shi ورحمتي وسعت كل شيء rahama ta kuma ta game kowane abu duk duniya a duniya duk wato ta game komai ba na wato wasu a kulle shayin ta game duk inda ka gani rahama ta ce eh sawa'an kai mumini ne ko ba mumini ba ne kana cikin wato rahama ubangiji eh duk mumine ma suna cikin rahama wato suna cikin wato rahama wato albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون sannu zan rubuta ta fil akhirati a cikin gidan lahira lillazina yattaquna ga wanda suke jin tsoron Allah wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minuna da wanda kuma suke yin imani bi ayatina da ima da da ayoyin mu suke imani da ayoyin mu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
to wannan sha malam jama wa bil khazin wa bil khazin da shi
الذين يتقون eh allazina yattabi'una rasulan nabiyyin عشان وابن الخازن ذكر الإمام الفاردين الإمام الفاردين الرازي في معنى هذه التبعية الوجهين نعم وذلك أحدهما أحدهما أين ينسو أن المراد بذلك سوى ما تؤمن نبي بذلك دونان أن يتبعوه باعتقاد نبوته واتو سبيش لقدر واتو نبوته أن نبتسا من حيث وجدوا صفته تي واتو حيثية بسكة سامو سفا في التوراة عشكين التوراة إذ لا يجوز أن يتبعوه domin bai halatta su bi shi ba في a شرائعه cikin shari'o'insa قبل أن يباس إلى الخلق Eh, tun gaban an aiko shi cikin halitta sai an aiko shi sannan za su bi shi Eh,
قال نعم ƙala ya ce shi faru dini razi kenan نعم وفي قوله a cikin faɗinsa da ya ce wani da najeriya أن المراد an da lura da cewa abin nufi سيجدونه مكتوبا sannu za su sami wato sannu za su same shi ma'ana za su samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maktuban wato abin rubuta koman sa na fil injila a cikin injila أن من المحال yana daga cikin abin korewa أن يجدوه فيه su same shi fiye a cikinsa ƙabla an anzala lahu injila kafin Allah ya saukar da injila الوجه الثاني fuska ta biyu أن المراد بالذين ta يتبعون tuna rasula cewa abin nufi da da wa'anda suke bin manzo من man man- man adraka min bani isra'ila zamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato wanda zai- daga cikin bani isra'ila wanda suka suka riski zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فبين تعالى sai Allah ta'ala ya bayyana أن هؤلاء المدركين cewa wa'annan masu riska lahu gare shi لا تكتب tun لهم رحمة akhirati ba za a rubuta musu rahamar lahira ba illa idan tabahu sai dai idan idan tabahu sai dai sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال kala yace wa hadha alqawl wannan zance أقرب aqrabu shine mafi kusa da wannan aya أن اتباعه domin bin sa قبل أن an yi يبعث ba asa tun gaban a aiko shi la yumkin wannan ba zai yiwu ba فبين بهذه sai الآية ya bayyana da wannan aya anna hadhihi rahmata cewa wannan rahama أنهم la yajuzu biha min bani isra'ila ba wanda zai rabota da ita daga bani isra'ila illa man ittaqa sai dai wanda ya ji tsoron Allah آتى kuma ya الزكاة bada zakka wa amana bi ayatin Allah ya kuma imani da ayoyin Allah في زمن موسى a zamanin Musa alaihi salam من كانت هذه صفته wato wanda duk ya ce wanda duk ya kasance hadhihi sifatu wannan ce sifarsa في أيام رسول a الله cikin wato صلى الله kwanukan عليه manzo وسلم.
Allah sallallahu alaihi wa sallama وكان مع wa ذلك kana kuma ya kasance ma a zalika tare da wannan muttafi'an mai bi ne da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama في da شرائع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'o'insa فعلى هذين ba a الوجهين bisa wannan fusabu guda biyu يكون المراد بقوله zai zamo abin nufi bi kaulihi da fadin sa dai ce الذين يتبعون wa'anda الرسول suke bin wato manzo min bani Isra'ila daga wani Isra'ila khasatan a keɓance ويكون المراد bil بالقسم qasri wato abin wato wato abin nufi wato da takaita wannan sai ya kasance الذي يفهم من wan- هذا abin da wato ake fahimta daga wannan tarkibi نعم، al-qasr da sibi al-idabi eh, والمعنى ma'ana abin da ya nufi فسأجعلها خاصة zanzan sanya take bantacciya bi man yattabi muhammadan da wanda yake bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama لأهل daga الكتاب ma abuta littafi دون من بقي banda wanda suka saura banda wanda suka saura aladi duk banda wanda ya saura aladi ne bisa addinin sa أليس له نصيب في رحمة الآخرة waɗannan ba su da rabo a cikin wato rahmar lahira wanda ba su bi manzo Allah ba suka zo suka saura domin daga zuwan manzo Allah ba su da shari'a نعم eh da zarar man- daga zuwan manzo Allah kowace shari'a babu ita Eh, sai ka baro abin da kake kai ka dawo ka bi shi kawai
وهذا wannan لا ينافي baya kore أن رحمة الآخرة cewa rahmar lahira نعم نعم المؤمنين نعم.
نعم للمؤمنين eh, ni'amul mu'min ni'amul mu'minin ne min sa'irul mu'min da sun al'ummatai نعم وجمهور المفسرين wato jama'a mu- masu tafsiri على خلاف ذلك suna wato musu tsakanin zalika wannan فإنهم قالوا canza cewa su kalu suka ce المراد بهم abin nufi bihim da su zumi ummatihi dukkan al'ummarsa الذين آمنوا wanda suka yi imani da shi tabahu suka bi shi سواء sawa'un sawa'un daidai ne kanu min bani isra'ila sun zama daga bani isra'ila ne من ko غيرهم daga wasu su ne أجمع المفسرون wato masu tafsiri sun haɗu على أن المراد bisa cewa abin nufi min kauli allazina yattabi'una rasula wato da faɗin Allah da yace wanda suke bin wato manzo wato yana nufin muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da yake nufi ke ma'ana wato shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kawai za a bi daga zuwan manzo Allah babu wata shari'a amma duk wanda ya bi manzansa kafin aiko manzo Allah yana kan addinin manzansa wato ya imani da manzansa kuma yana kan addininsa daidai kuma ya mutu tun kafin manzo Allah ya zo to wannan shi ma shi ma zai sami imani domin ya bi manzansa bai kafirce wa manzansa ba to amma in kana bin manzansa ko daidai kake bin sa eh kana bin sa daidai abin da aka aiko shi da shi kana rike da shi to sai manzo Allah ya bayyana to sai ka sai ka ajiye wancan sai ka dawo ka bi manzo Allah Eh, shi ne. amma in baka bi manzo Allah ba ka rike wancan ka ci gaba to kawai kana yi ne amma ba zai amfane ka ba eh mhm قال ابن عباس Abdullahi dan Abbas ya ce هو نعم في قوله النبي الأمي cikin faɗinsa ya ce annabiyar ummi هو نبيكم صلى الله عليه shi ne وسلم annabin ku sallallahu alaihi wa sallama akwai كان أميا ina ji akwai magana annabiyar ummi a hadda wannan kan mu gama wannan Eh, ina ji ko a ko a wajen shehu ne da yake fata me darajar ummi dangane da laƙam ummi aibi ne akan kowa amma akan manzo Allah daraja ce eh to yayi bayani ina ji zato ne ina da zato ku duba wannan Eh, ka ga shi ko eh za mu duba shi to mu je wannan bayani نعم كان أميا ya zama ummi ne ma'ana ummi wanda baya rubutu baya karatu نعم idan ka rubuta abu ka kawo masa ba zai san me ka rubuta ba zai iya karanta ba shi ko ba zai iya ɗaukar alƙalami ya rubutu ba eh amma duk da haka ya zo da abin da ba wanda zai iya kawo shi eh لا يكتب ولا يقرأ baya rubutu kuma baya karatu ولا يحسب eh, baya wato ba kuma yayin lissafi نعم قال الزجاج malam zujaji ya ce في معنى الأمي a cikin ma'anar ummi هو الذي على صفة العربي shine shine na'am shine wanda yake kan sifar wato al'ummar larabawa لأن العرب domin larabawa أكثرهم لا يكتب mafi yawancinsu ba sa rubutu ولا يقرأ ko ba sa karatu ولا يحسب kuma ba sa yin hisabi والنبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama كان كذلك haka yake فلهذا saboda haka وصفه الله تعالى eh, وصفه الله Allah تعالى ta'ala ya sukanta shi كونه أميا cewa su ummi ne وصح في الحديث ya inganta a cikin hadisi أنه صلى الله عليه وسلم cewa magana قال sallallahu alaihi wasallama kala ya ce نحن أمة أمية mu dai al'umma ce ummiya ba ma لا rubutu نكتب ba ولا ma نقرأ ba ma rubutu ba ma karatu ولا نحسب kuma ba ma hisabi قال أهل التحقيق ahalin da hakiki suka ce كونه صلى الله عليه وسلم كان kasancewar manzo Allah أمياً sallallahu alaihi wasallam ummi من أكبر معجزاته yana daga cikin mafi wato shi yana daga cikin mafi girman mu'jizozin sa a ce masa ummi sallallahu alaihi wasallam وأعظمها mafi kuma shi- mafi girman wato mu'jizozin وبيانه bayanin sa أنه صلى الله عليه cewa وسلم shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اتى بهذا الكتاب العظيم ya zo da wannan littafi mai girma الذي اعجز الخلائق wanda ya gajiyar da dukkan halitta فصاحته وبلاغته wato fasaharsa da balagarsa kowa ya taga gare shi وكان يقرأه عليهم ya zama yana karanta shi akan ga mutanen بالليل والنهار dare da rana من غير زيادة ba tare da ƙari ba a ولا cikinsa نقصان منه wala ta wayewa min hula gare shi ولا تغيير wala ta wala wala canjawa فدل ذلك wannan sai ya shiryar على معجزاته على a معجزته bisa mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وهو قوله تعالى قوله تعالى shine fadin Allah ta'ala سنقرئك فلا sannan za تنسى mu karantar da kai kuma ba za mu ba za ka manta abin da muka karantar da kai ba وقيل wakila ka ce إنه لو كان يحسن الكتابة cewa mazala da ya zama yana iya iya rubutu ثم أتى نعم إنه إنه أتى بهذا القرآن sannan kuma العظيم ya zo da wannan qur'ani mai girma لكان متهما da فيه da ya zama an tuhumce shi biyu a cikin alqur'ani لاحتمال أنه كتبه ne da riyawa cewa shi ne ya shi ne ya rubuta shi ونقله عن غيره ko kuma shi ne ya ciro shi daga waninsa فلما كان أميا yayin da ya zama ummi وأتى kuma بهذا ya القرآن zo da wannan العظيم alqur'ani mai girma الذي فيه علم الأولين wanda والآخرين ilimin na farko da na ƙarshe duk yake cikinsa والمغيبات da duk abubuwan da suke fakakku دل ذلك wannan ya shiryar على أن على كونه معجزة bisa له cewa صلى shi الله عليه mu'jiza ce ga وسلم.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama نعم. وأيضا bayan nan dada فإن الكتابة dan da ya iya rubutu تعين الإنسان tana taimakon mutum على على الاشتغال بالعلوم bisa wato shakala da ilmai وتحصيلها kuma da kyautata ta وإنه أتى بهذه الشريعة الشريفة to sannan kuma sai zo da wannan shari- shari'a wacce take madaukakiya والآداب الحسنة da kuma ladabai wanda suke kyawawa مع علوم كثيرة tare da ilmai masu ɗumbin yawa وحقائق da دقيقة haƙiƙoƙi wato daƙiƙai masu zarfi من غير مطالعة كتب ba tare da ya ya yi mudala ya fi karanta wasu littattafai ya samo bayanai bayanai ba ولا اشتغال على أحد ko bai shagala a bisa daga ɗaya ba ودل ذلك على كونه معجزة له صلى wannan sai ya nuna الله عليه وسلم cewa wato wannan sai ya nuna wannan mu'jiza ce gare shi sallallahu alaihi wasallama وقيل في معنى الأمي wakila aka ce a samarar ummi هو- آه، الذي هو منسوب إلى أمه wato wato shi wanda yake an dangana shi ga mahaifiyarsa نعم كأنه لم يخرج من بعد نعم كأن- كأنه لم يخرج من بعد Ka- kamar ka ce shi ne bai fito daga wani shashi ba أما ولدته عليه ga abin da ya zo gare shi نعم وقيل سمي أميا wakila wani kaunin aka ce an ambace shi ummi لأنه منسوب إلى أم القرى domin shi wato an dangana shi zuwa ga ummul qura وهي مكة ita ce garin makka الحمد لله Alhamdu- amma na farkon shine kawai magana نعم eh manzo Allah baya rubutu baya karatu kuma ya zo da abin da mai rubutu mai karatu ya kasa kwaikwayonsa eh wannan ya ishe shi wannan wani magana da suka yi ta bayan cewa da shi yana rubutu za a iya tuhumar cewa shi ya rubuto Qur'ani ko da yana rubutu kuma da yana karatu za a iya tuhumar su cewa ya lalleka wasu littattafai ne ya ɗaɗɗauko wasu abu ya zo ya haɗa eh to baya rubutun baya karatun eh kuma ya zo da abin da duk ya gagara kowa ya zo da alkurani eh to to saboda haka kaga wato kuma bayan ya zo su masu rubutu masu karatun aka yi ta haddin su zo ko da da aya ɗaya su suka kasa baya rubutu baya karatu ya zo da abin da wato yake da fasaha fasaha su ta fi kowane fasihi eh kuma balaga ta fi kowace balaga eh sannan wato abubuwan da yake ciki da labaran da suke ciki na abubuwan da- da aka yi su suka huce wanda ba san su ba ba wanda ya sai kawo in ba qur'anin ba eh mazala sai zo da alqur'ani alqur'anin da ya gaji da kowa kuma gashi baya rubutu kuma baya karatu eh sallallahu alaihi wasallam ta نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل to allazina tabi'una rasula wato inda suke bin wato ar-rasul manzo annabi wanda yake annabi al-ummi ummi shine muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu wanda suka same shi maktuba abin rubuta inda mu a wajen su bi taurata a cikin at-taura wal injil da injila bismihi da sunansa wa sifatihi da sifarsa wato ya amurhu yana umarta su bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wa yanhahum yana hana su kuma anil munkar ga buran mummunan aiki wa yuhillu lahum tayyibati kuma yana wato haramta musu wato dararan abubuwa mimma hurrimu daga abin da aka haramta fi shari'ihim a cikin shari'ar su wa yuharrimu alaihim al khaba'isa yana haramta musu abubuwa da suke kazamai min al maitati daga mushe wa nahwi hada makamancin da wa yadau anhum israhum yana sarye musu wato da nauyin su ai su kalahum nauye nauyen su yana dauke musu su wal aglala da tsanance tsanance tsanance alati kana wadda ta kasance alaihim akan su ka katilin nafsi kamar kisan rai fito bata tuba wa kadi asarar da jasati da yanke gurbin da jasa wato an ta jasa tana to duk irin wannan abubuwa da manzo Allah ya zo da su ya zo da abubuwa ne masu sauki a cikin wato shari'ar musulunci wato ya zo da sauki a cikin shari'ar musulunci a domin a shari'un da suka zo kafin shari'ar manzo Allah kafin manzo Allah ya zo wato laifi tubansu shine mut- a kashe mutum shine tuba eh in mutum yana sai a tafi tuban to a kashe shi hatta zakan nan eh hatta zakan nan idan aka mutum ya fitar da zakka banda al'umma manzala al'umma za- manzala ne kawai suka samu cewa su fitar da zakka su raba ta a tsakanin su su ci eh duk da dai Allah shi ya kasa zakka ya ce ga irin wanda za a ba amma ai daga cikin al'umma ne sauran al'ummatan kuwa idan sun fitar da zakka sai su fitar da ita daji kawai su zube ta idan Allah ya karba sai wuta ta sauko ta cinye ta eh shikenan amma al'ummar manzala da sun fita sai su cinye kayan su su isu kuma ta yi eh idan kuma wato najasa ta taba riga sai dai a duba wajen sai a yanke wajen eh ba za a sa ruwa a wanke wajen ba sai dai a yanke idan kuma jiki ta taba to sai an ta karce wajen an ta karcewa har jini ya fito eh sannan shikenan najasa ta ta tafi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zarar najasa ta taba riga aka dauko ruwa aka wanke shikenan eh idan jiki ta taba aka dauko ruwa shi ma aka wanke shikenan eh to saboda haka wato manzo Allah ya zo da shari'a shari'a wacce ta fi kowace shari'a sauki sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani addini da ya kai addinin musulunci eh duk waɗanda suke surutu akan addinin musulunci suna yi ne saboda hasara kuma abinda suke yanzu a duniya babu wani addini da yake bunƙasa irin addinin musulunci hatta kasashen da suka fi matsanta a musulmi za ka ga cewa a ƙasarsu ma aka fi shiga musulunci musulunci kullum shiga musulunci ake saboda babu wani addini inna dini inda lahil islam babu wani addini a wajen allah sai musulunci kuma ya fi kowane addini sauki Eh, ba- do- domin ba wani littafi da za ka ɗauko wanda allah ya aiko ka same shi yadda yake har yanzu sai alkur'ani Eh, duk sauran littattafai an cancanja su Eh, idan wato wani mutum ya ya rika a cikin addini kawai sai ya tsara nasa ya ɗau- ya ɗauko littafi ya cancanta abin da baya so ya ya sa abin da yake so sai ya ci gaba da bauta da shi shikenan amma musulunci ba za ka masa haka ba yadda Allah ya aiko manzo Allah to abin yana nan tun daga wancan lokacin har yanzu haka yake Qur'anin nan gashi tun da aka aiko manzo Allah haka yake yau in ka canja wasali wanda ba bai san nahawu ba bai san larabci ba Allah ya bashi haddar Qur'ani in ka canja fataha kai ma kamar da ita kisra ko rufa sai ya ce ba haka gurin yake ba sai ya ce ya gyara to ba wani littafi da ya samu wannan sai alqur'ani shi kuma Allah ne ya yi alƙawarin zai kare shi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu za mu kiyaye shi Allah kuma ya kiyaye shi eh kuma daga nan har tashin alkiyama makiya musulunci suna nan suna ta kokarin yadda za a yi a cancanta wasu abubuwa amma ba zai yiwu ba Eh, da an taba shi za a gane da an taba qur'ani za a gane yaro kankani sai ya gane cewa nan gurin ba haka yake ba Eh, to saboda haka Allah ya ya yi mana baiwa da addinin musulunci yan uwa mu tsaya mu riƙe addinin musulunci kuma mu gode wa Allah godiya ga Allah shine mu ba abin da ya ce mu yi. abin da manzo Allah ya zo da shi na shari'a mu bi wato abin da aka ce mu yi mu yi abin da aka ce mu bari mu bari eh to wannan shine tsantsan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mm فالذين آمنوا به وأنذروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kaga wanda suka yi imani bihi da shi ai minhum daga cikinsu wa azzaruhu ai wa qaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi wa tabu'un nuran lazi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka sauka tare da shi shine alqur'ani eh alqur'ani shine hasken da aka sauka masa da shi to ulaika wa ta'ala humul muhlihuna sune masu babban rabo نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من الذي له ملك السماوات والأرض ka ce wannan zance ne hidabin zance ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya rasulullahi ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗayan ku allazi lahu mulku samawati shi kuma ubangijin da ya aiko ni shine wanda mallakar sammai wal ard da kasai suke gare shi. duk sammai da kasai da abin da yake cikin su duk nasa ne la ilaha illa huwa لا إله إلا هو يحيي ويميت domin babu abin bautawa da cancanta illa ho sai shi domin shi ne yugu yake rayawa ko yumitu yake matarwa eh shi yake rayawa yake matarwa babu wanda yake wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala نعم.
ba wanda zai raya ba kuma wanda zai matar sai Allah فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم tahtadun to fa aminu billahi jama'a ku imani ku yi imani da Allah eh wa rasulihi da manzansa shi ma ku yi imani da shi annabi wanda shi ke shine annabi al-ummi ummi wanda baya rubutu baya karatu allazi yu'minu billahi wanda ya imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa shine al-qur'ani wa tabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun in kun bi shi hakika kwa shiryu ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه an يعدلون karɓo daga ɗa ɗan yasarin قال Kala ya ce, لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص Na haɗu da Abdullahi ɗan Amr ɗan As, وقلت sai na ce, أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ba ni labari da sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في التوراة a cikin attaura ya aka sifanta shi a cikin attaura فقال fakara sai ya ce أجل ajal haka ne إنه لموصوف في التوراة babu shakka shi dai an sifanta shi a cikin attaura ببعض صفته في القرآن da wato shashin shigofinsa da suke cikin ƙur'ani يا أيها النبي ya kai wannan annabi إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا mu dai mun ونذيرا aiko ka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'yan نعم to وهرزا للأميين hifzan kuma tsari li'ummiyi na ga ummiyai أنت عبدي ورسولي kai ne wato bawa na kuma manzo na سميتك المتوكل na ambace ka sunan ka mutu wakilu ليس بفظ ba fansi wato ba mai kaurin hali ba ne ولا ولا غليظ wala wala mai kaushin hali ولا سخاب في الأسواق wala mai sori cikin wato kasuwanni ولا يدفع بالسيئة ال- بالحس- بالسيئة الحسنة مم.
سيئة السيئة baya wato rama mummuna da mummuna ولكن يعفو sai da shi yana yin rangwame ويغفر kuma yana gafara ولن يقبضه الله Allah ba zai karɓe shi ba حتى يقيم به الملة har الأرجاء sai ya tsayar da wato addini wato wanda yake karkatacce bihi da shi sai addini ya dawo ya tsaya kafin ya koma ga ubangiji بأن يقولوا shine su ce لا إله إلا la الله ilaha illallah ويفتح به أعينا عميا zai Allah zai bude wato idanuwa makafi da shi نعم، وآذانا da صما kuma kunne da suka kurumce ubangiji zai bude su da shi وقلوبا da غلفا zukata kuma gulufar rubaku zai bude su da shi وروى البغوي بسنده bagawi ya rawaito da sanadinsa عن كعب الأخبار أخبار da ka'abul akhbari قال kana ya ce إني أجد في التوراة ni dai na samu a cikin attaura nu مكتوبا an rubuta a cikin attaura محمد رسول الله muhammadu manzo Allah ne نعم لا فظا ba to mai kaushin hali bane ولا غليظا ba mai wato mai mummunan hali bane mai kaushin hali ولا سخاب في الأسواق ba wato mai sahara mai yawan ha- ba hayaniya su ba yawo da surutu cikin kasuwanni ba ولا يجزي بالسيئة na baya saka mummuna da mummuna ولكن يعفو sai dai yana yin rangwame ويصفه kuma yana rangwame dai yana kau da kai أمته الحمادون wato al'ummarsa masu gode wa ubangiji ne يحمدون الله في suna gode wa Allah في نعم.
كل a منزلة cikin kowane matsayi suka samu kansu suna gode wa Allah ويكبرونه suna girmama shi على كل a نجد bas- bisa kowane abu suka samu kansu نعم يعتذرون على أنصافهم suna wato yin hanzari a bisa asabin bisa adalcinsu ويغضون أطرافهم wato suna rintsa a darafin idanuwansu صفهم في الصلاة na safuhun sahunsu a sallah نعم وصف- وصفهم في القتال wato wasafinsu wato a cikin wajen yaƙi سواء duk daidai ne da yadda suke sallah a sahu da yadda suke a yaƙi نعم يناديهم ينادي في جو السماء wato mai kiransu yana kira a sar- a sar- a sararin samaniya نعم لهم في جوف الليل دوي suna wato da dawuyin suna da sauti a cikin tsakiyar dare كدوي النهل kamar wato na da wuyi kamar wato sauti na wato an kudan zuma نعم مولده بمكة an haife shi a makka ومهاجره بطيبة to zai wato hijira zuwa ga ɗaya ba shi ne madina وملكه بالشام wato mulkinsa kuma a sham الحمد لله inda ba littafin da bika sufan manzala ba tun kafin ma ya zo tun kan haife shi a taura linjila zabura duk akwai sufan manzala kai ba ma sufan manzala ba muna ta faɗa daima hatta sahabban nan nasa akwai sufofinsu a ciki nan mun taɓa ba da kisar wato sai na umar ko sanda ya tafi buɗe iliya baitul maqdis eh lokacin da ya tafi buɗe iliya baitul maqdis ai abin da ya faru kenan eh yana halifa yana amirul mumini aka shirya za a je baitul maqdis da ya tashi fitowa sai ya fito da rigarsa mai faci an mata maho eh an ce maho mai dimbin yawa ne a rigar da wani korin doki ba haka haka ya tafi ba eh manyan sahabbai suka ga sun yi shiri za a tafi kowa ya ci ado kowa ya dauko ingarman doki suka ga ya fito da wani suba suka sai sai kuni kuni ya amirul mu'minin ne jagora mu ga mai da muke shi kuma ya fito haka suka zo suka yi masa magana ce a kowa na sai ya ɗauka ni yanzu wannan rigar ita ta wace dokin nan ɗan ƙurin nan shine nawa kowa ya hau kayan sai tafi suka ce ai akwai dawa dawakai da maza labari na zage kuma ingantattu guda biyu a ɗauko ɗaya a hau yanci a to gani da nawa na ɗauko wani Eh, to shine dai aka tafi a haka ana ta dai damuwa suna ta yi masa magana an ce da aka je tsakiya ma to sai ya yadda ya sauka da kan wannan dokin aka ba shi wata riga ya sa ya sa ya sa aka kawo masa wani ingarman doki ya hau to aka ce suna tafiya suna tafiya da aka ce kusan za a shiga baitul maqdis sai ya kuma sauka sai shi a kawo masa dokin sa to shine aka kawo masa dokin sa da rigarsa mai faci duk ya sassa kayan sa ya shiga an zo taron su aka tafi manya manya sun tsaya suna masallacin baitul maqdis ana jira amirul mu'minin zai zo sai gashi akan kuru sahabbai kuma sun ci ado abinda suka fara faɗa masa suka ce dama haka muka ga siffarka a cikin attaura haka muka ganga da ka zo mana da wata siffa ba wannan ba sai mun batattake ku ka gani dama an rubuta siffarsa an rubuta yadda za su je duk komai a ciki sai kuma sahabbai suka ce "Ah, ashe haka lamarin yake ya kuma ana ta ƙoyi dama ce sai an canja ashe kaga ashe haka dama aka ce zai zo eh to ba ma manzo Allah ba hatta su ma duk da sifofinsu a ciki eh duk an faɗi sifofinsu sallallahu alaihi wasallam Mm.
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
domin kawai musa mutu akwai wata jama'a a cikin wato mutanen annabi musa ya hadunan nasu suna shirya da mutane bilhaki da gaskiya wabihi ya adaluna kuma da shi ne kuma suke yin adalci bil hukuma a cikin hukunci وقطعناهم اثنتي أجرد أسباب النمما ko qatta'nahu min rarraba bani isra'ila isnai ashrata asbada wato kabila kabila guda goma sha biyu umaman al'ummatai ai wato al'umma daban-daban kabila kabila wato guda goma sha biyu eh wato guda guda goma sha biyu in mun zo aka zo magana wajen ma hata sanda aka aka aka aka keta gogi za su tsallake ai adadin su haka aka aka keta shi eh adadin su guda goma sha biyu haka aka aka ce wa- da annabi musa ya doki wato kogin niliyar zai ba da hanya to da ya doka shi ne ya fitar da hanya goma sha biyu kowace kabila ta dau hanya ɗaya ba hanya وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر sai muka yi wahayi zuwa ga musa izista suka hukonhu yayin da mutanen su suka nemi shayarwarsa fitihi a cikin kwanakin wato ɗimuwa sun nemi ya za a yi ya za a samu ya zai samu musu abin da za su sha to sai muka yi masa wahayi muka ce an dirib bi asakal hajara ka doki dutse bi asaka da wato sandarka to shikenan fadara bahu sai doki dutsen fambata sat فانبرزت من حسنتا عشرة عينا sai wato marmaro goma sha biyu ya ɓarke minu daga wannan dutsen bi adil asibadi da gwadon wato yawan ƙabilun قد علم كل أناس مشربهم mustabarun kowace kabila ta san a ina za ta sha kowa ya san mashayarsa eh kowace kabila kuma kowace kabila sai ta tafi kawai inda yake nata ba ma ba a yi musu ma magana ba amma kowa ya san inda zai je kowa kuma sai ya tafi ba wanda ya haɗu da wani نعم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى sarwai mun wato inuwantar da girgije ya gare su mun sa girgije ya musu inuwa fitihi a kwanakin wannan wato ɗimar mun sa shi ya musu inuwa min harin shamsu daga zafin rana wa an zalla alaihim almanna mun saukan musu da farar saƙa zuma wasu ruwa da ɗaya da sumana kuma taranjabin shine darɓa wa ɗaya da sumana da ɗaya da sumana wato bi tasbifin mim wal qasr wa qulna lahum sai muka ce da su كلوا من طيبات ما رزقناكم ku ci abin da muka arzuta ku min ɗayi ba ta daga daɗaɗa وما ba su ظلمونا zalunce mu ba ولكن كانوا أنفسهم ya يظلمون sai dai kawai dai sun kasance wato suna zalunta kawunansu ne وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وغفر لكم kun خطيئاتكم uzkurka tuna iskila lahum yayin da aka ce da su ku zauna a hazil qareta wannan alqarya ita ce baitul maqdis wa kullu ku ci mun haji shi tun duk abin da kuke so wa qulu ku ce amruna lamarin mu hiddatu wato hiddatun saryawa ne wa kullu baba ku shiga kofar wannan alqaryar sujjada kuna masu wato sajada sujuda inhina'in sajada ta sunkuyawa to in kuka yi haka nagagar bin nuni wata ko kuma tugufar bin hina'in maful ma gafarta muku wato faɗa ya ku kurakuranku سنزيد المحسنين sannu za mu ƙara wato za mu ƙara lada ga almusini na masu kyautata da ɗata da ɗa'a فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل da لهم kun waɗanda suka yi zalunci sai suka musanya zancen da aka gaya musu Eh, sai suka faɗi gairu da zikin lahun wani abin da aka faɗa musu ba ƙaru sai suka ce habbatun bishi a rajin baya a cikin gashi wa dakhalu kuma mai- maimakon su shiga sun sun sun sun sun sun sun sun kuyar da- sun sun kuyar da kansu wato sun yi sajada ta sunkuyawa to shikenan sai suka shiga ya zahabuna suna ja ala astahi bisa duwawu suka shiga suna jan duwawu ma'ana wato saboda taurin kan banni isra'ila in- in in- in kun lura wato har yanzu banni isra'ila masu taurin kai ne eh duk inda suke tauraron kai ne da su wato tunda abinda aka ce a yi to ba dai haka aka ce ai ba to mu kuma ba za mu yi wannan ba eh ba an ce mu shiga mun sunkuya da kan nasu mun yi sajada ta sunkuya ba to mun ki sai suka shiga suna jan gindi eh to haka duk abin da aka ce su yi sai sun canja eh فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا to sai يظلمون muka aiko musu azaba mun sama da sama bi ba ka an yi mu saboda wato kasance wasu abin da suke zalunci saboda kasance suna zalunci
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ta'atihim ka tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bi handan kurustawa ka tambaye su an alqaryatin lati kanat hadirat al-bahri ga alqaryan nan da kasance wato ta kusa da kogi ayu mujawaratu bahrul kulzum wata take makotaka da bahrul kulzum wa hiya ailata ita ce wato wato alqarya ailata ka tambaye su ma waqa abin da ya akubi ahli hada ahalin wannan alqaryar iz ya aduna yayin da wato suke wato tsallake yaga suke shishigi fi sabti a ranar asabar da sai fi sai da samaki da sun kifi almamuri na ababen horo bi tarkiyi da barin su fiye a cikinsa is dinnan zarafin ne zarafi ne wato li aduna kenan eh is tatihim ya to itatihim yayin da wato kifayen nasu suke zuwa musu yawan sabtihin ranar asabar ɗinsu tana zuwa musu shirra'a ai zahiratan a bayyane alal ma'i bisa ruwa wa yau mala ya juna ranar da kuma ba sa girmamawa wato ba sa girmama asabar ai la azmuna sabta wato ranar da ba sa girmama asabar ai la ai sa'iral ayyam sauran kwanukan to la tatihim wato kifayen kuma ba sa zuwa musu ibtila'an dan jarraba min Allah daga Allah كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون haka nan muke jarraba su saboda abin da suka zai suna fa suna wato fasikan saboda fasikancin su haka muke jarraba su wannan ma sadu samaka yayin da suka wato yi suka je suka yi sin kifin iftar qatal qaryatu sai alqaryatu ta rabu aslasan kashi uku sulusun sulusi ɗaya sadu suka je suka yi su ma'ahun tare da su sulusun sulusi kuma na hauhun suka hana su sulusun sulusi kuma amsa ku sai suka riƙe suka suka suka suka kame su ba su yana sai daga wurin wato yin farautar wannan haida hani eh to wato su wa'annan ƙarya alƙarya ailata su alƙarya ailata wato hana su wato wato wato wato su rayuwarsu da sun kifi suke rayuwa to sai Allah ya yi musu imtihani saboda wayansu dalilai to sai aka ce to duk ran asabar tun da dama su yahuda suna girmama asabar sai aka ce to asabar kan wanda ya son kifi ranar asabar eh Allah ya ce to a gaya musu ba ki su ba a so duk wanda ya su ranar asabar ya aikata haram to kuma ran asabar da aka na kifin sai kifi ya zo ya cika wato ruwan har a waje yake fitowa ga shi a sama ana ta ganinsa har ya zo gefen ruwa sai ma ka sa hannu ba sai ka sa fatsa ba eh, sai ka sa hannu ka iya kama kifin to kuma rannan an ce haramun ne ba za a yi to in asabar ta shige sauran kwanukan kuma ran da aka ce a je a yi su kifi mutum sai ya shiga ruwa wani zuwa ma da ƙyar zai kama ƙwaya ɗaya shi kenan sai suka ce kai mu ne mun gaji wasu sai suka ce a mu sun mu zami wasu sai suka ce a a tun da Allah ya ce kar a yi mu mu zami wasu sai suka ce to shi kenan mu kuma za mu tsaya za mu zuba ido in kuka yi muka zo kun tsira to kuma ma kun gaji to shine kuwa wannan sai suka shiga kaso na ɗaya na uku sai suka shiga kawai suka yi su kifi to su waɗanda suka ƙi shiga suna musu wa'azi suna cewa kan ku shiga kan ku yi allah ya hana su kuma wancan faso su kuma suka ja gefe suka zuba ido to shine sai aka aka aka raba su wa'anda ba su yi ba suka hana suka tsira su kuma wa'anda suka yi kifi suka yi su din duk aka mai da su alhanzirai Eh, su kuma wa'anda suka yi shiru suka zuba ido su kuma aka ce aka mai da su birai Eh, shi ne shi ne ubangiji ya bada wannan kisa ya ce wakila wakalitun mutum وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا wa iskalatu ummatu wato ka tuna yayin da wato al'umma ta faɗa wacce yake lamta sib wadda ba ta yi wannan su su din ba ta yi su din kifi ba walam tanha kuma ba ta hana ba wato ba ta yi hani ba wato liman nuhiya ga wanda aka hana shi ko ta ce musulma ta izuna a liman na haka eh, walam liman na haka wanda ya hani wato suke cewa lima ta izuna saboda mai wato za ku rika yin wa'azi da tsawon mutane ko mutane wa'azi wanda Allah ya riga ya halakar da su ko kuma an wa'azi ko kuma ubangiji mai musu azaba ne azaban azaba shirida mai tsanani قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون kalu sai suka ce mau'izatu na wa'azinu da muke musu ma'aziratu yanke hanzari ne ila rabbikum zuwa ga ubangijinku li Allah nun saba dan ka a dangana mu ila tafsiri zuwa ga takaitawa bi tarkin nahi cikin wato barin hani shi yasa muke hana su ka a zo a dangana mu a ce mu ma muna gani ba mu hana su ba wala Allah ko muna hana su ne ko su ya takuna sa ji tsoron a sai da yin faraya wato yin su din kibin فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء wato yayin da wato suka bar abin da aka wa'azu- aka yi musu wa'azi bihi da shi balam ya rufu ba su dawo ba an jannar lazina ya hauna an su sai muka tsere da wanda wato suka yi hani ga biran wannan mummunan aiki وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون shi kenan sai muka kama kuma wa a sassanar lazina zalama sai muka kama wanda suka yi zalunci bil itida'i da tsallake iyaka da yin shishigi an hana su suka shiga suka yi sai muka kama su bi azabin da azaba bisin an shadidin mai tsanani bi ma kanu saboda abin da suka kasance ya su kuna suna yin fasikanci ana mun kama su mun musu azaba mai tsanani saboda ka- saboda fasikancin su فلما أتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Mm, yayin da suka yi girman kai gabaran wato ma abin da aka hane su abu gabaran wato abin da aka hana su an gabaransa suka yi girman kai an hana su saboda girman kai su ba wanda ya sai hana su sai muka ce da su kai ku ku zama birai kasi ina ai sagiri ne kasantattu ba kano ha sai suka zama birai din وإن wahaza wato wahaza wannan wato tafsilin tafsiri ne da ma kabla ga abin da yake gaba ya gabace shi qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ma adri ban sani ba ma fu'ila me aka aikata bil qaryati da alqarya as-saki bil firqati da jama'an nan as-saki da wadda ta yi shiru ita ba ta yi ba ita ko ba ta hana ba. wa qala ikrimatu ma ikrimatu yace alam tuhlak ai ba a halakar da ita ba ita wannan jama'a da an halin cewa ita dai kare har ta ki wannan wato aikin ta ki wannan su din ta kare har ma fa alu ta ki abin da suka aikata shi wa qala shine take cewa limata izuna qawmun lahum hulikuhum ai zuwa ƙarshen aya warwar hakim hakim ya rawato a ibn abbas daga Allah Abdullahi ibn Abbas annahu raja'a ilayhi cewa shi ma ya dawo ga wannan wato fadin wa ajabahu wannan fadin da wato na ikrimatu ya kayantar da shi eh wa istazara وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب wa istazara ina yayin da wato ubangijin ka ya sanar da cewa la yafasanna alaihim wato sannu zai aika alaihim zai aika wa yahudawa wato manya su ila yawm alqiyamah zuwa ga ranar alqiyama wato manya su mun zai rika dandana musu mummunan azaba ila yawm alqiyamah har zuwa ranar alqiyama bizilli da wato kaskanci wa ahsal jizyati da karbar jizya to shikenan fa ba a sa alaihim sulaimana sai ubangiji ya aika musu annabi sulaimana wa ba da bayan kuma annabi suleiman aka aika musu buta nasar buta nasar faɗa talahum ya kashe su wasa bahum ya ribace su wadda raba alaihim aljizya ta yasa ya musu jizya fa kanu aduna sun zama yana suna ba da jizya da ilal majus zuwa ga majusawa ila an bu isa nabiyyu na sallallahu alaihi wasallam haya har sai da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam kada raba alaihim ta yasa wato jizya alaihim akan zo إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور Ƙurar rahi sai رحيم dai Ubangijinka mai gaggawa hukuma ne ga wanda ya saba masa kuma mai yawan gafara ne mai gafara ne da ahal da ake ga masu masu masu wato ga masu bin sa وقطعناهم في الأرض أمما waqattanahum waqattanahum mun rarraba su bil arda a ƙasa umaman ai jama'a jama'a منهم الصالحون ومنهم دون ذلك a cikin su akwai mutane wato a cikin su akwai salihai na gari a cikin su kuma akwai mutane zuwa zalika koma bayan wannan ai al-kufar kafirai wal fasiquna da fasikai وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم yarji'un mun يرجعون jarrabe su bil hasanati da kyawawa aibin ni'ami da ni'imomi wa sayyi'ati da kuma muna ma shine wato musibu da azabu kala kala la allahum yarji'una ko su sa dawo an fiskihin gabaran fasikancin su فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ma'alum min ba'dihim halbun sai wato wa'anda suka mai wato suka mai min ba'dihim bayan su eh wato suka bai wato su halifofi suka mai wato bayan su wa'anda wadu sul kitaba wanda suka gaji littafin at-taura an abahim ga iyayensu ya kuzuna suna riƙon wato suna riƙon hazal adana wannan koma bayan ai su tsama hazal shayar daga gun wannan abu addani wanda yake koma baya ai a duniya ma'ana duniya ma'ana suka riƙi duniya da suka zo suka zo suka riƙi suka suka maye musu sai suka zama banda duniya ba abin da suke so min halalin da halal daga halal wa haramin da haram waya kuluna suna cewa sai yi gufaru lana za a gafarta mana ma fa Allahu abin da muka aikata shi muka aikata shi in ya tihim وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه idan wani abin tuturo ya zo musu misalin su ya kusa su rike shi ai ya jumla magfirata ai wato aljumla wannan jumla halin hali ne ai ya jumla magfirata suna kaunar gafara wahum su kuma a'iduna masu komawa ne ila ma fa'alu zuwa ga abin da suka aikata shi musirruna masu zarcewa ne alaihi a kansa wa laysa fit tawrati wa'adul magfirati ma al israri babu dai a cikin at-taurayin alƙawarin gafara tare da zarcewa akan laifi a cikin attaura ba a ce in ka zarce cikin laifi ba wato za a yi maka gafara dole shari'an tuban nan dole za a karɓi tubanka za a yafe maka idan ka cire daga laifi ka daina yin sa ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق alam yukhas istifham taqriri wato istifham ne na taqriri alam yukhas alaihim shin ba alƙil misaqul kitabi wato alƙawarin littafi ba ai wato idafan nan bi ma'ana fi wato rike alƙawari ba a cikin littafi Allah ya ƙulu Allah cewa kar su faɗo ta magana su dangana ta da Allah illa haƙa sai dai gaskiya ya ai mun yi musu wannan alƙawarin mun yi mun yi wannan wato alƙawarin da su cewa kar su faɗi wani abu su dangana shi da Allah sai dai in abin na gaskiya ne ودرسوا ما فيه wadanda su kuma sun karanta ma fi abin da yake ciki falam falima kazzabu saboda me suka sare fanta suka karyata alai wato suka yi karya kai alaihi a kansa falima kazzabu kazzabu alaihi saboda me suka yi karya alaihi a kansa bin nisbatul maghfirati da danganta magafara ilaihi zuwa gare shi ma al-isra'il tare da zarciya a cikin laifi والدار الآخرة خير للذين يتقون gidan lahira shine mafi alkhairi ga wanda suke jin tsoron alharamu haramu أفلا shin تعقلون ba ku hankalta ba ku hankalta ne eh ko kuma ba ta hankalta ta kiluna bitai wa ya kiluna kuma wato biliyai kenan annaha ba sa hankalta ko kuma ba ku hankalta annaha cewa ta ita gidan lahira khairu ita tafi alkhairi fa tusiruna ha ku zabe ta Allah duniya bisa duniya inda kun san wato gidan lahira shi fa alheri to za ku zabe shi akan duniya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر musulmi المصلحين kaga wanda suke riko yi masu kuna bi tashdidi waya wato waya musu kuna kuma bi tahbibi wanda kaga suke riko bil kitabi da littafi minhum daga cikin su kuma suka tsaye da sallah kamar Abdullahi dan Salam wato wa ashabihi da sahabbansa to inna la nuzi ajrul muslimin mu ba ma tozarta ladan al muslimin masu gyara eh wato ba ma wato ba ma tozarta ladan su duk wanda ya aiki kyakkyawa to za mu ba shi ladan aikinsa kyakkyawa wanda kuma ya yi mummuna za mu ba shi shi ma sakamakonsa na mummuna Na kabir.
yanzu a cikin kisan da ke asabu sabu Eh, to ga shi kamar yadda mutane suka rabu ukun nan su dai ga shi dai kuna amfanci kubuta dai kawai wanda suka faɗi gaskiya da su ne To kamar yadda na su ya nuna eh, to kuma yanzu ya zama da faɗa gaskiya kuma ga shi ana ɓarna kuma wanda shi ya dace to kuma sai ya zama kamar matsala misali yanzu ga malamai da suka fi Allah su da suke kusanci da Allah Ya kamata ga alhaji.
to kuma yi abin mamaki aka ɗauka lawo ne wani Ya wanda kake faɗan gaskiya ba ka so a ji. Ko tsoro ba ya ji.
a yadda
Ai ba ba shi ansa ya kamata a ji tambaya. Eh, da ai yanzu wani wanda yake inda za ka auna shi ma sai ga shi aduwin Allah ne wai kuma shi zai koya wa masanin Allah yadda zai faɗi gaskiya wai wai wai wan- wani kamar a ce masa kazami wai zai ce da wai malami ka rika kama bakin ka wai malami bai ce da shi ya kama bakinsa ba, wai shi zai ce Shi zai ce malami ya wai ya kama kama baki.
bakinsa shi ne abin mamaki to wai yanzu sai ai shiru Ai ba Kabiru, wannan wannan magana da kake muhimmiya ce. ya kamata jama'a su ji mai ka faɗa Eh, yanzu kaga kai musu rawa Eh, eh, bala ya yi magana muhimmiya yana tam- yana tambaya ce kuma ƙarin bayani Eh, yana magana akan yanzu kaga waɗannan mutane waɗanda suka ga gaskiya suka kame bakin su suka shiru ba su faɗa ba kaga ya Allah bai basu ba Eh, bai basu ba Eh, su suka ƙi faɗa ka ka gani kama duk wanda yake dama marar amikun munkaran ko wallu ga yurhu biyadihi wa illam yastati fa bil lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi yanzu bil lisanihi ma tana neman ta gagara eh to saboda haka kaga wayannan da suka zo su wayannan sun yi dumu dumu alaikum eh sun hada su dama an ce ka ai kawai sai suka yi su kuma wancan bangaren na su kuma na ɗaya ɓangaren su kuma sai ka ce tun da Allah ya ce ka a yi to mu ba za mu yi ba kuma kuma bai kamata ku yi ba to su kuma wa'ancan suka koma gefe suka zuba ido to wannan zuba idan ai laifi ne laifi ne ka gani to shine ma kabi yake cewa to irin wannan abun gashi ya zo ya same su kuma gashi amma da aka tashi Allah bai kyale su ba saboda sun zuba ido ana yin barna ba su yi magana ba to saboda haka su ma da suka tashi bala'in ai ya same su dama waɗanda suka yi aikin suka zama alhanzirai wa'anda kuma suka yi ba su yi ba suka shiru kuma ba su hana ba suna jiran su ga ya za ta sha ya za ta kaya kaga aka mai da su birai yan kanka a to Eh, suna kankan su ba nan ba ba nan ba amma ai sun fi karkata ga masu yin jan jira suke su gaba wani abin da zai faru idan suka gaba abin da zai faru shi kenan sai su hana sai su eh to malam malam kabiru wannan magana muhimmiya ce wallahi yayi magana yace to yanzu wai ga malamai yanzu ba sa iya faɗan gaskiya ko
yadda wai wasu ne suke nuna kamar malaman ne a ƙasa kuma aduwan Allah su ne a sama ya to Kuma nasara za a ci sun ci kenan ko kuma kuna haka za a yi shiru wato malam kabiru wani irin zamani ake ciki wato wani irin zamani ne ni maimakon ma mai ta wannan magana shahara ta mu koma ga Allah mai ta addu'a Eh, Allah ya shiga cikin al'amuranmu kawai Eh, saboda an an shiga dai wani yanayi a addu'a dai ya ta addu'a Allah ya shiga wai nan su Qur'ani za a ja da hadisi ba maganar wani ba ba ka zo mu kamata ya zai baka lashi ka Lashi. Allah ya gyara mu dai addu'a dai addu'a Allah ya mana magani dan gaskiya aiki ne salatul fatiha ولا غربابي أخبكم
Wallahu shaida.
ولا شاء
Wallahu shaida.
ولا شاء
Wallahu shaida.
ولا شاء
Wallahu uku.
ولا أخبكم
Assalamu alaikum karatun Allah ce muke sa. Salatul fatiha.
ولا غرباته
Shekaru sun ce Allah ce muke sa. Allah ya sa adalci cikin suna. Salatul fatiha.
ولا غرباته
Salatul Allah ba su lafiya. Salatul Allah inganta. Salatul fatiha.
ولا غرباته
Idan malakai su lafiya, za su lafiya, su lafiya, salatul fatiha.
ولا غرباته
abin da ya wahala Allah sallar yau da duk abin da ya wahala Allah mana maganin salatu fati ولا غرباته
rashin sa Allah kare mu da kare wasu salatu fati ولا غرباته
Allah ya basu Allah ya basu Allah ya sada su da ta su ya shirye su salatu fati ولا غرباته
duk wanda ya zo karatu na lafiya masa salatu fati ولا غرباته wanda waɗanda suka aiko neman addu'a Allah biya musu bukatar salatu fati صلاة الفاتح
salatu fati صلاة الفاتح
salatu fati صلاة الفاتح
fati salatu fati فاتحة صلاة الفاتح
اللهم صل على سيدنا فاتح فلا تلف لنا حسنة شريف
فاتحة